الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه توانا للتافي آه ميسونا إرشاد السالك wanda ya fi shahara da askari littafi ne wanda yake kan tsari na mazhabul maliki wato mazhabar malikiya an rubuta shi don a yi bayani akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi ita wannan mazhaba din abinda al'imamu malik yake a kai da kuma abinda almajiransa su ma suke a kai kuma ita malikiya ɗaya ce daga cikin mazhabobi guda hudu mafiya shahara a duniya kuma ta samu karbuwa kwarai da gaske kuma ta fara yaduwa tun shi al'imamu malik yana raye don cikin a falala da daraja da mazhabar ta samu shine yaduwarta a duniya in kana yawo a duniya inda akwai musulmi a wurin to zai yi wahala kaga ba malikiya a wurin tare da cewa al'imam malik bai taɓa barin madina ba da sunan karatu ko da'awa ciki aka haife shi ya yi karatu ya rayu har ya koma ga Allah duk abin da ya a madina ya yi amma Allah ya azurta shi da gaggan ɗalibai a wurare daban-daban Allah ya ba shi tarin ɗalibai kuma Allah ya hore masa lokaci da ya samu dama ya koyar ya karantar da waɗannan ɗaliban to waɗannan ɗaliban su ne suka tallata mazhabar su suka tallata ta kusan a zamaninsa ba wata mazhaba a madina in ba ita ba ya canya madina gaba ɗaya to daga nan sai mazhabar ta gangara zuwa egypt misira kenan ta hanyar almajiransa irin su wannan irin su abdullahi ibn al-hakam wanda ɗalibinsa ne kuma shi yana daga cikin waɗanda mazhabar ta shahara a masar ta hanyarsa wanda ya rasu tun hijira da 214 za ka yi ta ganinsa a littattafai ana cewa ibnul hakam to sunansa abdullahi irin su ibn wahabin shi mana daga cikin waɗanda malikiya ta yaɗo a masar ta hannunsu shi ya riga wancan rasuwa da ya rasu hijira abin nan 197 irin su bala ashabu su ba za ka yi ta ganin sunansa shi ma ya rasu hijira 204 irin su ibn al-qasim abdurrahman kenan wanda yana daga cikin manya-manyan ɗaliban shi al'imam malik ɗin to shi duk ya riga uku ɗin nan rasuwa saboda ya rasu tun hijira na da 191 to waɗannan su ne ɗaliban al'imam malik 'yan misira kuma ta hannunsu malikiya ta je masar ɗan gani ta hannunsu to shi yasa har yanzu kuma malikiya ɗin tana da ƙarfi a misar saboda su waɗannan gaggan malaman da aka abin nan to daga nan sai ta gangaro zuwa magarib garuruwan afirka har zuwa yankunan nan namu daga yankin maroko aljazair har zuwa ɓangaren nan namu to su ma akwai waɗanda suka kai ta can irin su albahalul ibn rashid shi ma ɗalibinsa ne albahalul ibn rashid eh ya rasu hijira ya ma riga shi abdurrahman ibn al-qasim rasuwa tunda shi ya rasu hijira 183 yana daga cikin waɗanda suka kai malikiya garuruwan afirka irin su aliyu ibn ziyadin irin su malam sahanunu ko suhununu wanda shi kuma ta hanyar sane a malikiya ɗin ta abin nan ta kawo hannun gare mu garuruwan afirka sauransu shi ne sahanunu mai almudawwana shi kuma ya rasu hijira 240 irin su asad ibn al-farat shi ba ya rasu hijira 213 to waɗannan ta hanyar su ita malikiya ɗin ta yaɗo a afirka suko tun daga ita maroko ɗin aljazair har ka kawo nan sudan da sauran waɗannan ƙasashe su kuma su suka tallata ta eh to shi malam mai askari ɗan iraki ne to iraki ɗin ma akwai almajiran da suka kai ita malikiyar can eh shi mai askari bai cikin almajiran al'imamu malik kamar yadda za mu zo game da tarihin rayuwarsa e, waɗanda suka kai maliki a iraki irin su abdurrahman ibn mahadi wanda ya rasu tun hijira da 198 ɗalibai shi ba al'imamu malik ne rahimahullah irin su abdullahi ibn maslama alƙa'adabi e, to suna da irin su ahmad ibn al-mu'azzal e, ibnul mu'azzal shi ma shi ma 240 ya rasu hijira irin su yaqubu ibn shaiba 262 shi ma ya rasu to kaga su sun rasu ma daga baya-baya kenan irin su isma'il ibn ishaq suna da yawa to waɗanda su suka kai malikiya zuwa iraki garin ƙasar shi malam mai askari to haka malikiyar ɗaliban suka dinga ɗaukata suna yaɗa ta a duniya in ka je yankin tunis akwai in ka je yankin spain su ma akwai ɗaliban da sun haka ita can to shi na daga cikin dalilan da ya sa ita malikiya ɗin ta yaɗu a duniya tare da shi bai taɓa zuwa ko ina ba amma ya samu dama ya samu lokaci ya karantar da duk abin da ya kamata ya kamata a karantar na ilimi rahimahullahu ta'ala to shi yasa za ka ga sai ka ji an ce maka in ka ce kai malikiya kake sai a ce ta wace ƙasa don malikiya kashi-kashi ce akwai ta 'yan madina almajiransa kenan 'yan madina akwai ta 'yan misira akwai ta 'yan afirka akwai 'yan ta tunis akwai ta 'yan spain akwai ta 'yan iraki eh to shi malam mai askari tashi ta iraki ce eh amma ibnu abi zaidin alƙairawaniyu risala shi kuma kaga ta abin nan ne eh ta tunisia su a shekhu khalil mai muktasar su mai al'iziya su kuma kaga tasu ta misira ce to haka za ka yi ta ganin bambanci an gani to malikiyar ba guda ba ce kuma wannan ya samu asali daga su dai waɗancan ɗaliban da su suka mi suka tallata ta to su suka ba da gudunmawa ƙwarai-ƙwarai da gaske Allah ya saka musu da mafificin alkhairi to shi malam mai askari ya shahara da lakabin shihabuddini wannan ake masa lakabi shihabuddini sunansa na yanka abdurrahman an gani? abdurrahman an gane ko? yawwa irin dai sunan malam mai al'akhdari to sunansu ɗaya yauwa sunan mahaifinsa muhammad sunan kakansa askar an gane to ana jingina shi zuwa ga kakan nasa ne shi suna askari daga ce ya samu asali eh saboda ana kiransa da ibnu askar amma askar ɗin sunan kakansa ne to ya shahara ana kiransa da ibnu askar shi yasa kawai littafin sai aka kira shi da askari amma ba shine sunan littafin ba an gane ko eh ba shine sunan littafin ba rahimahullahu ta'ala wanda a haife shi tun hijira na da 644 a tun karni na bakwai kenan karnin su shekul islam ibn taimiyya rahimahullah eh to kusan duk a kusan suna kusa da juna eh suna kusa da juna kwarai da gaske babban malami ne ya karbi ilimi daga manyan malamai su muhammad ibn sharaf al'alawi wanda ya karanci ilimin ko kuma hadisai kamar musnadu shafi'i aka sauran malamai irin su alistorabazi alistorabazi ya yi karatu a wurinsa shi ma shi kuma sunansa ali ibn muhammad irin su izuddini alfaru da makamantarsu to ya samu yabo daga manya-manyan malamai wanda daga ciki wanda suka yabe shi akwai shahararren malamin nan ibn farhun al-maliki ya yi littafi da ya tarjaman malaman malikiya waɗanda suka gabata da har zuwa waɗanda a zamaninsa ya samu littafin suna addibaju to a ciki ya tattara manyan malamai na malikiya to a ciki ya yi tarjama shi abdurrahman din ibn muhammad ibn askar ya yi babban yabo gare shi ya cewa shi ne mudarrisul madarasati al-mustansariya akwai wata makaranta da shi ibn askar ya kula da ita ta shahara da al-madarasatu al-mustansariya a nan ƙasar su iraki ɗin babban makaranta ce to ya yi koyarwa a wannan makarantar an gani saboda makarantar ta yayi ɗalibai da malamai to an ce babban faƙihi ne kada faƙihan aliman zahidan salikan ɗariƙar zuhudi wassalahi wal ibada mutum ne mai tsananin zuhudu kuma ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala to haka ne haka akwai babban malamin nan na tarihi as-safadi as-safadi yana da littafi da ya tarihi mai suna alwafi bilwafayat shi kuma ya tattara malamai yana kawo tarihinsu lokacin da aka haife su da lokacin da da shekarun da suka mutu e, to ya yi tarjama shi malam mai askari a ciki to shi ma ya jinjina masa abinda ma yake cewa da shi huwa shaikhul malikiya e, saboda haka shi ya kai martaba ya zama malami a mazahaba malami ne eh wa kana sahiba akhlaqin kuma yana da dabi'u kyawawa ya dabi'u kyawawa kwarai da gaske sanan daga cikin wanda suka yabe shi akwai al al-hafiz zahabi shamsuddin kenan ya yabe shi a littafin sa tarihul islam inda wajen mujallali 30 da wani abu ne shi musuluncin yayi tarihin sa gaba daya min bidaya ilin nihaya shekara ta kaza kaza ya faru kaza da kaza da kaza sun faru haka haka har zuwa zamaninsu har zuwa musuluncin zamaninsu to ya yi tarjamarsa eh ya yi tarjamarsa har yake cewa don ya yi tarjamarsa da ya zo yana magana kan abubuwan da suka faru a shekara ta 732 za a shekaran ya rasu shi ibn askar 732 eh to da ya zo sai ya kawo shi ya ce an samu wani babban malami mata mudarrisul mustansariya al'allamatu shahabuddin abdurrahman ibn muhammad ibn askar al-maliki al-bagadadi ya ce ya rasu yana da shekara 88 a duniya to kaga malamai su sun san malami eh to shi wani bai san hidimar da wannan bawan Allah ya ba amma sai koma yana sukan eh ga malamai waɗanda an ka yadda malamai ne su su sun jinjina eh yana da littattafai da yawa ba wai iya askari kawai ba ya yi rubuce-rubuce ya rubuta littafi dangane da al'azakaru da addu'o'i ya sa mai suna da jami'ul khairati fil azakari wa da'awat shi ma an buga shi duk addu'o'in da ya kamata musulmi ya yi da zikirori ya kawo su haka irin littafin sa al-isharatu wan nurul muqtabas fi fawaid malik ibn anas ita ma risala ce da ya rubuta haka yana da littafi al-mu'tamadu fil fiqh da gaske shi kuma ya galibin abin da ake fatawa da shi a malikiya shi ya tattara a wannan littafin al-mu'tamad haka irin littafin sa al-umda fil fiqh haka al-uddatu fi sharhi al-umda wanda wasu malamai na ganin kamar sharhi ne yayyawa shi wancan din da ya gabata haka yana da umdatu saliki wan nasiki eh sannan yana da irshadu saliki ila ashrafil masaliki fi fiqhil imami malik shine askari mm irshadu saliki ila ashrafil masaliki fi fiqhil imami malik amma ya fi shahara su can wurin malamai ya fi shahara da al'irshad saboda sunan nasa yana da tsayi to in sun zo kawai sukan ce al'irshadu ƙala sahibul irshadi ƙala sahibul irshadi ba kamar yadda muna ya shahara da askari ba su can malamai waɗanda da muka ambata da can ƙasarsu to littafin ya shahara da al'irshadu ne sai suka yi amfani da gaba farko ta sunan littafin to littafin yana da ya samu kulawa kwarai da gaske shi yasa saboda mahimmancinsa alamai yan baya-baya sun masa aiki sun masa sharhi akwai addamiri baharam kenan malam baharam addamiri wanda ya ɗauki shi askari ɗin nan ya yi masa sharhi cikin mujalladi shida balam guda shida sharhu damiri alal rishad sai ku je ku dabe shi a kasuwa wanda shi addamiri ya rasu hijira 805 ya rasu shi ma rahimahullah haka malan zarruku an gani ahmad kenan ahmad ibn muhammad alfasi almaliki zarruku wanda asalinsa mutumin masar ne to amma daga baya wasu dalilai suka sa ya zo libya a libya ya rasu har yanzu kabarinsa yana nan a libya a libya to shi ma ya yi masa sharhi sunan sharhin nasa miftahu sadadi fi sharhil irshadi miftahu sadadi fi sharhil irshadi shi ma sharhin askari ne shi za ka yi ta ganin su alhattab da suka yi sharhi ga muktasar suna ma nakalto maganganun daga gare shi da su malam alkharrashi da su al'adawi za ka su da ta nakali kwarai da gaske aiki su sun zo daga baya-baya haka akwai malam attata'i muhammad kenan eh shi baya masa sharhi wanda ahmadu baba a tumbukutiyu a littafinsa nailul libtihaj shi ma ya ambaci haka da ya zo tarjaman shi muhammadu tata'i sai dai zo ya ambata cewa shi attata'i ya yi sharhi ga ainihin askari ya yi masa sharhi ya shahara da sharhu tata'i alal bishad tunan ma najeriya wasu sun ɗan yi ƙoƙari an samu har mutum uku suka ɗan yi ƙoƙari daga cikinsu akwai malam suleiman ibn shu'aib mutumin ƙauren namo da ne yana nan da ransa ina jin har yanzu ban dai ji labarin mutuwarsa ba ya yi masa sharhi ya yi masa sharhi sunan sharhin nasa abin nan ok ba suleimanu ɗin guda biyu ne akwai suleimanu ibn shu'aib ibn khidir to shi a masar yake shi ma ya yi sharhi ga littafin to kuma nan najeriya ma akwai shi suleiman ibn ali mutumin ƙauren na modani to shi nake son ya ambata kuma yana nan da ransa har yanzu malami ne na zaure mutafannini faƙihi kuma to sunan sharhin da ya yi taƙaribul muradi fi sharhil irshadi shi ma an buga shi akwai shi a kasuwa za ku iya nemansa ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari duk da ɗan ɗariƙa ne to amma dai aikin nasa ɗariƙar tasa ba ta bayyana ba sosai ban da wasu 'yan wurare da ya zo yana kariyan taron addu'ar suna da sauransu da ya zo abin nan babu aƙiƙa to ya yi kokari ya nuna cewa ai addu'ar suna yana da asali to ya yi wasu bayanai dai waɗanda bayanai ne akwai kuskure a cikinsu haka akwai malam yahuza ibn sa'ad shi kuma mutumin zariya ne shi kuma ka iya cewa dai ta'aliki ba zai zamo sharhi ba sai dai ɗan ta'aliki wanda shi ne ke hannunku fathul jawadi eh fathul jawadi bi sharhil irshadi ya kira shi sharhi amma dai yi kama da ta'liqi don kusa abubuwa da yawa bai warware su ba to shi kuma sharhi da ba abinda ake nufi da sharhi duk wani abu wanda yake loko ko malamin ya dunkule shi to sai ka fito da shi ka yi bayani inda magana sake buƙatar dalili ka kawo dalili inda magana sake buƙatar ka yi mata ta'asili sai ka yi ta'asili inda ke buƙatar ta haƙiƙi ka yi ta haƙiƙi wannan shi ne sharhi to kaga fil haƙiƙa fatahul jawad ba sharhi ba ne ya fi kama da ta'aliki don shi ma ba tijjani ne almajirai ibrahim iyas ne shi malam yahuza to ɗan uwansa shi malam suleiman na ƙauran na moda littafinsa ya fi nasa aikinsa ya fi nashi kyau ai ta fuskar ilimi da tahariri da ƙoƙarin fito da abin da shi littafin ya ƙunsa ba za ka ma haɗa su ba ba guda ba ne ba za ka haɗa su ba to haka akwai mutumin katsina ko a ce ya rayu a katsina duk da daga baya wani dalili ya sa ya bar najeriya din shi ko malam abubakar ibn hassan alkashinawi ba katsine ne shi ma ya yi wa askari sharhi suna sharhin nasa ashalul madariki an gane sharhu irshadis saliki mujalladi uku ne to shi sharhin nasa ya na malam suleiman balle na malam yahuza inda ba waɗancan da muka fara ambata ba to kusan ba kamar nashi dai a nan najeriya juzu'i uku ne kera nesa da na nuna muku shi ashalul madariki sharhu irshadi saliki alkashinawi shi ya yi ƙoƙari gaskiya fito da abubuwa da sauransu ya yi ƙoƙari ba ko kaɗan ba saboda shi kusan ilimi ne ya fi karkata zuwa gare shi Allah ya saka musu da da alkhairi to littafi ne mai matukar kima gaskiya na'am a ba shi as soja ba mai muktasar mai muktasar shi as soja ba mai askari ba da kila ko dai baka ji da kyau ba ko shi bai faɗan da ya ta haƙiƙi ba a ba shi ba ne a shaikhu khalil ibn ishaq al-jundiyu shi a soja ba mai askari ba mai askari bai da alaka wanda an zahiri baka ji mun faɗa ba ai mai zuhudu bai yi aikin soja ko a da da abubuwa ma na da dama dama bale yanzu alam da askari ai zahiri ne malam gudun duniya ce ba zai bar shi ya ba kusanci sarakuna ko shugabanni har a ɗauke shi aiki ba mai muktasar ne wala Allah ko dai baka ji da kyau ba na haisa ran haka ko kuma shi mai faɗan da ya ta hakiki ba shi ma ya ji wani ya faɗa shi ba ya cafka to shi mai muktasar shi ne suke kawowa a tarjamarsa cewa soja ne eh amma mai askari ba inda aka rubuta haka babu duk su zahabi su at-tumbukutiyu da muka faɗa duk ba su kawo ba su ibn farhun al-maliki duk ba su kawo ba to kaga ba shi bane to Allah ya taimaka eh to askari gaskiya littafi ne mai kima duk da shi mai marubucin suna su nemai nakadin da cewa ya yi ikhtisarin littafin sosai ya takaita shi matukar takaitawa to wasu suna dan yi masa nakadi a wannan layin wanda takaitawa tasa wasu waɗanda suke da rauni a fiƙihu littafi ya ne musu wahalar fahimta eh saboda yadda yake idmarin abubuwa da shafi abubuwa da sauransu wasu kuma da ganin wannan laisa aiban wannan aiba aibu ba ne tunda shi ya rubuta shi ne asali ma ya rubuta shi ne don ɗansa ɗansa ne da ya ga ya kusanci balaga to sai ɗan doki alƙalami ya rubuta masa don ya ɗan karanta ya ɗan gane wasu abubuwa eh to kaga shi ya rubuta ne don mustawai yaron nasa fil asal kenan asali ba ya rubuta ba ne don zamaninsa da kuma zamanin da zai zo bayansa so da haka don usulubin bai dace da mu namu zamani ba za mu soki abin tun da asalin dama bai rubuta shi don mu ba kaddara Allah ce tassa littafin ya kawo gare mu ba namu ba ne littafin yara ne wanda bai ma balaga ba dan sawa da sallah da hukunce-hukuncen aure eh da sauransu eh to duk dai an yi wannan bayani a mukaddima a darasi na biyu duk za ku ji eh to shi yasa alƙarafi yake faɗa dangane da shi askari ya ce shi askarin nan ya kunshi manyan littattafai a malikiya guda uku wanda galibin abinda suka kawo to shi askari duk ya kunshe su akwai littafin aljallabu kun taba jin sa littafin jallabu ko ai sananne ne kira an bar karatu malikiya kira akwai jallabu ai eh shi ba shi ba ana karatun sa kwarai da gaske littafi ne na fiqhu babba haka eh ya ma fi muktasar yawa ai mm to shi askari din nan kamar summarizing ne nashi haka da risala ta shi Abu Zaid haka da littafin at-talqinu shi ai muna jin sa yawa to waɗanga guda uku yace shi ibnu askar summarizing din su ne a cikin askari ya dunkule su tare da ma kare-karen abin da ba su kawo ba ka abubuwan da ba za ka taba ganinsu a risala ba ko shi aljallab ko attalkinu duk ba za ka gansu ba to kaga littafi ne mai matukar fa'ida allah ya saka masu da alkhairi so cikin karatun za mu yi ta ishara zuwa gare su allah ya yadda to wannan shi ne abu guda ake faɗa a tarjamarsa cewa wannan wato an taya masa alƙalanci shi ma dai bai karɓa ba an nemi ya zamo alƙali to a ba dai bai karɓa ba sai ya wakilta ɗansa shi sai ya jaye ɗan nasa shi ya walabi ne sharafuddin ahmad ibn abdurrahman to shi sai ya alkali lokacin a abin nan amma dai shi bai yi ba to Allah ya mana jagora to wannan shi ne takaice abin da ya shafi wannan littafi mai albarka ya tara abubuwa kuma za ka gansu duk a takaice babu wani tsawaitawa ba wani babi da za ka ga ya tsawaita bayani a kai komai a takaice ke kawo maka shi illa iyaka in baka san usulubinsa ba to nan ne zai dan baka wahala zai dan baka wahala Allah ya mana jagora yasa da yawa za a ga ɗalibai ai suna gudun shi ko da masu da'awa masu da'awan malanta eh to in kai malami ne ba sai ka sa askari a social media ba ai sai amfana ko ba gaba ai sai amfana eh eh sai ka sa ko a masallacinku misali na hamsu salawatu ko na juma'a to in ya ce ma malami ne sai ka ce ya sa maka askari yawwa ya sa maka askari ya yi tahali ya yi masa karatu na ilimi karatu na bahasi da ta haƙiƙi a karatun fassara ba da tarjama da kuma fira da sauransu to abubuwa ne sai a hankali abubuwa ne sai a hankali ko wani da na taba je yana sukan shi askari din cewa wai mai askarin ya wahalar da mutane tunda shi jahili ne ko ya karanta ba wani wai ya wahalar mutane eh ko bai da awali har mukami yana da shi cikin izala eh ahli sunna ne abin ya bani takeici wallahi abin ya bani takeici saboda Allah bayan Allah na gari sun yi aikin su to kai je ka je kai naka askarin ba shi kenan ba wanda bai da wahala wanda bai da wahala ko ba haka ba to haka suke da zaran ba su iya karanta littafi sai eh a gani to haka suke aka wani yake ban labari ya je wajen wani malami ya koya masa ɗan ɗarani ya ce ai littafin aljanu ne ba na ba ai ba na mutane na mu ba na mu bane ya ce ya je ya so arba guda hadisi to haka suke in ba su sa abu ba sai su abin nan to kaga duk waɗannan abubuwa ba daidai ba ne bayan Allah sai ya aiki na gari eh ko ko su ce ana karatu waka mutum ya koma dan bid'a yana karatun waka sai waka ba ta da alaka da bid'a da tun zamanin annabi su hassado da nan abdullahi ibn rawaha a gari suna da ai sannan littattafai nawa aka rubuta da waka a ɓangaren nahau ɓangaren ilmul hadis ga alfiyatul hadis ga ɓangaren aƙida ga ɓangaren usulu ga ɓangaren ƙira'at a shaɗibiyya addurra tayyibatun nashar libin jazari so ga su nan to a kuma sai ce ana to kaga sai dai da karatun shaɗibiya tun da shi bai shaɗibiya kaga ai adibi ne ai mawaƙi ne sosai to jahilci ne kawai abinda ba sa ganewa to sai su soke shi eh to amma in mutum ka ga ne ma rawar kai kawai sai ka hada shi da askari ko ka hada shi da alfiyatul usuli eh sai to akar bakalla muna da bukata da usulul fiqh a zo a eh a dan koya mana eh to zaka ga ya gudu a ba sai ya do eh kaga alfiyatul usuli ita bala abdullahi ba zai ce bala abdullahi aljani bane eh shi ma'ruf kai Allah ya kyauta to insha Allah wani darasin sai mu tashi kawai inda aka tsaya in Allah yadda eh eh eh eh gaskiya ne Allah wannan gaskiya ne ya hana ma ka ribatu da abin da ya kamata ka ribatu da shi shi bai koya ma ba kuma kai baka je ka nemi wanda ya iya to musibar da ake fama da ita kenan eh musibar da ake fama da ita kenan malam don waɗannan littattafan inda su ne ake karantarwa so al'umma mu ba za ta lalace da yawa haka ba saboda su zallan ilimi ne suka kunsa to za ka ga hadda tarbiyya ma mutane za a koya musu to amma aje su an koma ga wasu abubuwa daban eh wanda abinda ashaukani ma ke cewa a littafin sa'adabu talab ce abinda yake wajibi ma ga ɗalibin ilimi duk littattafan da suka shahara a yankin su to su zai fara karanta sai ya gama da su kakaf sannan ya dinga ɗauko waɗanda misali ba su ma shahara a nashi yankin ba wannan shine al'asu ka taso ka ga mutane sun dukufa akan risala to ka ba ta kulawa askari ka ba shi kulawa muktasar ka ba shi kulawa to in ka gama sai ka shiga sauran wasu abubuwa wannan shine tsarin ilimi eh to amma sai ka ga wanda babe ma na farko bai iya maka bayanin sha askari amma ya ce zai sa riyadu salihina zai sa bulugul marami zai sa kaza zai sa to ba sawan ma ita ke da matsala ba inda ma za a yi karatu na ilimi ba na hira da wa'azi ba to kaga ba ba ba wani matsala ya zan ko da bulugu din zaka sa to kana ɗabbaka bulugun a fiƙi hance in ka zo kana abin nan kana istishhadi da su mai askari mai risala mai muktasar sai kana haɗawa fiƙihun hadisi da fiƙihun malamai ana tafiya kaga ba matsala fama sai ka kai karatun wa'azi ne karatu ne kawai na wa'azi ba na ilimi ba sai ga an sauke bulugun amma ko ba a fahimci bulugun ba ba gane ba fiƙihun da shi mai bulugun yake so a fahimta ƙarƙashin hadisan sai ka gaba a gane su ba wannan ita ce musiba tun daga lokacin da aka kashe tsarin zuwa makaranta malami ya ɗalibi ya ɗoli tafi ya je gaban malami ya zauna ya karatu tun daga lokacin ilimi ya lalace ta ga mutum wai malami ne yana da awon malanta amma bai da malami to yaya za a yi a samu tarbiyya saman titi saman social media ba a samun tarbiyya za a samu ilimi kuma nagartacce tun da social media ai kamar gidan karuwai ne akwai 'yan iska su suka fi yawa ma 'yan iska so ka gani da miyagun malamai to Allah dai ya sauwaka Allah ya ba mu mafita mu dai tun da ilimi ne za mu karanta abinda muka yi aiki da shi mu wanda ba mu iyawa mu bar ma Allah duk abin da yake ilimi to mu ba ma wasa da shi to Allah ya tausaya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله